من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الكسوف a wannan littafi ne a game da ɓuyar rana ko ɓuyar wata نعم malamai da yawa suka ce ana cewa kusufi ɓuyar rana haka na ana cewa kusufi ɓuyar wata wasu suka ce a in ɓuyar rana ne shine kusufi da kafi in ko ɓuyar wata ne kusufi ake cewa to باب الصلاة في كسوف الشمس babin yadda ake sallah a idan rana ta ɓuya
لا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يوسف عن الحسن عن ابي بكر قال da ya karɓo daga abi bakarata abu bakarata ya ce كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم muna wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama فانكسفت الشمس sai rana ta buya قام النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallam ya tashi يدور رداءه yana jan mayafinsa حتى دخل المسجد har ya shiga masallaci wato gaggawa ce ta sa har yake jan gaggawansa a mayafin nasa نعم yanda yake ya zo a ruwayan nasa'i min al'ajalati نعم har manzo Allah ya shiga masallaci فدخلنا mu ma muka shiga masallacin tare da shi فصلى بنا ya yi ركعتين mana sallah raka'a biyu نعم حتى انزلت الشمس har rana ta yayi rana hasken ta ya bayyana قال النبي صلى الله عليه وسلم a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إن الشمس والقمر hakika rana da wata لا ينكسفان لموت أحد ba sa ɓuya hasken su ba ɓuya saboda mutuwar wani فإذا رأيتموهما shi yasa idan kuka ga ɓuyan hasken nasu فصلوا abinda za ku yi ku yi sallah ku ودعوا roƙi Allah حتى ينكشف ما بكم har abin da ya same ku ya yaye
لا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال sai sura abi hazim yace سمعت أبا مسعود يقول na ji aba mas'ud al-ansari yana cewa قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الشمس والقمر hakika rana da wata لا ينكسفان لموت أحد ba sa buya hasken su ba buya saboda mutuwar wani daga mutane ولكنهما آيتان من آيات الله sai dai buyan haska- hasken rana ko buyan hasken wata a- ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah masu nuna isarsa a wajen kaɗaitaka da girman iko Allah فإذا lokacin رأيتموهما da kuka gansu فقوموا ku tashi فصلوا ku yi sallah
لا أشبهه قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أنا عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه ya karɓo daga mahaifinsa kasim bin muhammad ibn abi bakar siddiqi radiyallahu anhu a- a- an an ibn umar ya karɓo daga abdullah ibn umar رضي الله Allah ya عنهما ƙara yadda a gare su أنه كان يخبر عن النبي cewa صلى Allah الله limar عليه aka وسلم kusa yana ba da labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam أن الشمس cewa والقمر rana da wata لا يخسفان لموت hasken su أحد ba tafiya saboda mutuwar wani ولا لحياته ko saboda rayuwarsa ولكنهما آيتان من آيات الله sai dai su ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah
فإذا رأيتموهما idan kuka ga afkuwarsu فصلوا abinda za ku yi ku yi sallah
عن عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان ابو معاويه عن زياد بن علاقه عن المديرة بن شعبة قال Mugira Tibir Shubata ya ce, كسفت الشمس على عهد Ranar الله صلى hasken الله ta عليه ya zamanin وسلم manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam يوم مات ابراهيم ranar da ɗan manzo sallallahu alaihi wasallam Ibrahimu ya mutu wato a Madina a shekara ta goma daga hijira yadda mafi yawan malaman sira suka tafi a kai wasu suka ce a Rabiul Awwal wasu suka ce a Ramadan wasu suka ce ma a Zulhijja ne
قال الناس mutane suka ringa cewa كسفت الشمس لموت ابراهيم ai abin da ya jawo rana hasken ta ya tafi saboda mutuwar ai, Ibrahim ne dan manzo sallallahu alaihi wasallam قال رسول الله manzo صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam yace ان الشمس والقمر hakika rana da wata لا ينكسفان لموت احد hasken su baya tafiya saboda mutuwar wani ولا ko don لحياته rayuwarsa فاذا رايتم idan kuka ga afkuwar wani abu daga wannan فصلوا mai sallah وادعوا الله ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala
babu sadakati fil kusufi babin cewa a yi sadaka lokacin da rana ta buya
na abdullahi bin maslamata an malikin an yi shan bin urwata an abiyi an aisha annaha qalat Aisha ta ce khasafat ash-shamsu fi ahdi rasulillahi rana sallallahu alaihi wa hasken sallam ta ya tafi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam fasalla rasulullahi maza na sallallahu sallallahu alaihi alaihi wa wasallam ne wa sallam mutane sallah faqama ya ta ya tsaya fada lil ya qiyama tsawaita tsayuwa thumma raka'a sannan ya yi ruku'u fada lil ya ruku'a tsawaita ruku'u thumma qama sannan ya miƙe fada lil ya qiyama tsawaita tsayuwa amma da tsayuwarsa ta biyu ba ta kai tsawon da ya tsawaita wanda ya a tsayuwa ta farko ba ثم ركع sannan ya ruku'u بعد الركوع a ya tsawaita ruku'u وهو دون الركوع الأول amma bai kai ruku'u na farko ba ثم سجد sannan ya sujjada بعد ya السجود tsawaita sujjada irin yadda ya tsawaita ruku'u ثم فعل في الركعة sannan ya الثانية aikata raka'a ta biyu irin yadda ya aikata a farko sufar sallar kuyar rana kenan raka'a biyu kowace raka'a da tsayuwa biyu da ruku'u biyu da sujjada biyu
ثم انصرف sannan ya sallama وقد انجلت الشمس hakika kafin sannan manzo Allah ya sallama rana ta yayi haskenta ya fito فخطب الناس yau mutane hudu ba فحمد ya yabo الله ga Allah ya godiya gare shi ثم قال sannan ya ce إن الشمس hakika والقمر rana da wata آيتان من آيات ayoyi الله ne guda biyu daga ayoyin Allah لا ينخسفان hasken su ba a الموت tafiya don mutuwar wani ولا ko لحياة don rayuwar wani فإذا رأيتم ذلك in kun ga wannan فقل ku الله roƙi Allah ku وكبروا yi kabbara وصلوا ku yi sallah ku yi وتصدقوا sadaka ثم قال sannan ya ce يا أمة محمد ya al'ummar manzo والله ما من أحد أغير من الله wallahi ba ɗaya wanda ya fi kishi daga Allah أن يزني عبده daga a ce bawansa ya yi zina أو تزني ko a ce عبده baiwarsa ta yi zina يا أمة ya محمد al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam والله لو تعلمون ما wallahi da أعلم kun san abin da na sani لضحكتم da kun yi كثيرا dariya kaɗan ولا بكيتم da kun yi kuka كثيرا.
mai yawa
باب النداء بالصلاة جامعة babin cewa a yi kira cewa a haɗu za a yi sallah a shelitti mutane cewa a haɗu za a yi sallah in rana ta buya
حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري an ablan na amrin رضي الله عنهما ablan na قال amrin al'asi ya ce لما كسفت الشمس yayin da rana ta buya haskenta ya buya a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama نودي عن aka yi shela الصلاة جارية cewa za a taru a yi sallah
باب خطبة الإمام في الكسوف babin cewa liman yawa wanda suke sallah tare da shi hudu ba a sallar da ake idan rana taskanta ya buya وقالت عائشة وأسماء aisha ta ce da yar uwarta asma'u yayan sayyidina abubakar allah ya kara da a gare su gaba daya
خطب النبي annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba
حدثنا يا ابو بكر قال حدثني الليث عن بكير عن ابن شهاب ها Ta'wili.
حدثني عمرو بن صالح قال حدثني عن بسطي قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عمر عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت A'a, wato ta ce اصبحت الشمس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم rana haskenta ya fuya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam فخرج الى المسجد manzo Allah ya fito zuwa masallaci فصف الناس وراءه sai mutane suke sahu bayansa فكبر ya kabba- ya kabbara kabbara harama فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم sallala ya karatu قراءة karatu طويلة mai tsawo ثم كبر sannan ya kabbara فركع ya ركعا ruku'u طويلا ruku'u mai tsawo ثم قال سمع الله لمن sannan ya ce حمده sami Allahu liman hamidahu فقام ya tsaya ولم يسجد bai sujjada ba وقرأ ya قراءة طويلة karatu karatu mai tsawo في أعلنها amma ba ta kai الأولى karatunsa a raka a tsayuwa ta farko ba ثم كبر sannan ya kabbara وركع ركوعا ya طويلا ruku dogo ya daɗe a rukun وهو أدنى من amma dai bai الأول kai daɗe wanda ya a rukun farko ba ثم قال sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam tabi Allah rabbana wa rabbana laka alhamdu ثم سجد sannan ya sujjada ثم قال في الركعة sannan الثالثة ya aikata a raka'a ta ƙarshe kamar haka tsayuwa biyu ruku'u biyu فاستكمل أربع ركعات ya zama ya cika tsayuwa hudu نعم في arba'in sajadati sujada hudu wanda lati shamsu rana ta yayi qabla an yansarifa kafin a ce ma yayi sallama daga sallar tasa thumma qama sannan manzo Allah ya tsaya fa asna ala allahi bima ya yabo ga wa'ala Allah da abinda ubangiji ya cancanta a yabe shi da shi thumma qala sannan yace ma ayatan min ayatillahi koyan rana ko koyan wata ayoyi ne biyu daga ayoyin Allah la yaqtifani limauti ba sa buya don mutuwar wani wala li hayati ko don rayuwar wani fa idza ra'aytum abinda za ku yi in kun gansu fafdahu ila salati ku yi gaggawa ku fake zuwa ga sallah ku yi yi sallah
wa kana yadullu tafsir ibn abbas kasir ibn abbas ibn abdul muttalib yana faɗa anna abdullah ibn abbas cewa abdullah ibn abbas Allah ya ƙara yadda a gare su kana yuhaddithu ya kasance yana ba da labari yawma khasafati shamsu ra- ranar da rana ta buya مثل حديث الغدة kama hadisi na na'uwa filmin zubairu daga aisha وقلت للغدة nace da urwatu إن أخاك dan uwanka يوم خسفت الشمس بالمدينة wato Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awami ranar ranar da rana hasken ta ya buya a Madina لم يزل على ركعتين bai ƙara komai ba kan sallar raka'a biyu مثل السوري kamar yadda ake sallar asuba wato ruku'u ɗaya tsayuwa ɗaya a kowace raka'a قال أجل a urwatu yace kwarai لأنه أخذها سنة amma a nan bai dace da tsari ba ba haka aka ce a yi ba Eh, dan uwan nasa wanda shi ba sahabi ba ne ya gyara wa dan uwan wanda shi dan uwan sahabi ne abraham bin zubairi sahabi ne umar bin zubairu ko ba sahabi ba ne
باب هل يقول كسفت الشمس babu a iya cewa rana haskenta ya ɓuya أو خسفت ko hasafar da kafi ake faɗa ko da ha'i
وقال الله تعالى wani ta baraka wa ta'ala ya ce وخسف القمر wa hasafan kamar
حدثنا سعيد بن نفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني هو بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله aisha عليه matar وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أخبرت ta ba shi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ranar da rana hasken ta ya tafi ya tsaya ya yi kabbara ya yi karatu karatu dogo sannan ya ruku ruku dogo sannan ya daga kansa ya ce sani Allah liman hamidahu ya tsaya yadda yake ba ta bai sujjada ba sannan ya sake karatu karatu dogo ya tsawaita karatun amma dai ba ta kai tsawon da tsaya wanda ya a karatu na farko ba sannan ya ruku ruku dogo amma dai wannan rukun bai kai kamar rukun da ya da farko ba sannan ya sujada sujada doguwa sannan ya aikata raka'a ta ƙarshe kamar haka ثم سلم sannan ya sallama وقد جلت الشمس alhali sanda ya sallama rana haskenta ya fito ta bayyana فخاطب الناس maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutane hudu ba فقال في كسوف الشمس والقمر ya faɗa a game da koyan rana da koyan wata إنهما آيتان من hakika آيات su الله ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah لا يخسفان لموت أحد ba sa ɓuya saboda mutuwar wani ولا ko لحياة don rayuwar wani فإذا in رأيتموها kun gansu فافزعوا إلى ku fake ku الصلاة gaggawa zuwa ga sallah
باب قول النبي صلى babu الله عليه وسلم faɗa na sallallahu alaihi wasallam يخوف الله عباده بالكسوف Allah yana ba bayansa tsoro da ɓuyan hasken rana wata aya ce daga ayoyin Allah Allah yake sakowa don ya zamo gargaɗi ga bayi
قال هو أبو موسى A Abu Musa ya rawaito wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da nan gaba a Buhari zai kawo shi mutasili
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمار بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال Abu Bakar al-Khair ibn al-Harith yace قال رسول الله صلى manzo Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya إن ce الشمس والقمر hakika rana da wata آيتان من آيات الله ayoyi ne bi daga ayoyin Allah لا ينكسفان hasken su الموت baya koya da mutuwar wani ولكن الله sai تعالى dai Allah tabaraka wa ta'ala yana ba bayan sa tsoro da wannan
وقال أبو عبد الله Abu Abdullahi Buhari yace لم يذكر عبد الوارث وشعبته وقال بن عبد عبد الله وعمار بن سلمة عن يونس mm, wa'annan wanda aka ambata da Abdulwari ibn Sa'id da Shubatun al-Hajjaji da Halidun Abdullahi da Ahmad ibn Salamata ba su ambata ba a ruwayarsu daga Yunus يخوف الله cewa عباده Allah biha ibadahu
تابع وأشعث على الحسن ash'asu ya masa mutaba'a daga hassan وتابع موسى على musa المبارك shi musa bin isra'ila kuma tabuzaki ya wayar da hadisin daga mubaraku mubaraku bin furalata عن الحسن daga hassan daga hassan al-basri
قال yace أخبرني أبو بكر abu bakar ta ba labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam أن الله تعالى cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala يهدي ما عباده yana ba bayansa tsoro ne da buyan hasken rana ko buyan hasken wata
باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف babin cewa a tsaya a nemi tsari da Allah Allah ya kare daga azabar kabari a sallar da ake idan rana haskenta ya buya
عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
أن يهودية جاءت Aisha ta ce wata mace ba Yahudiya ta zo تسألها tana tambayar ta فقالت wato tana tambayar ma- eh, sai da Aisha ta mata kyauta.
نعم Wannan ba Yahudiyar ta zo neman taimako ne wajen Aisha.
نعم Ashe kenan ta yi kafiri ya zo neman taimako wajen musulmi musulmi ya taimaka.
نعم faƙalar laha sai ba yahudiyar nan ta ce da aisha أعاذك الله من عذاب القبر allah ya tsirar da ke daga azabar kabari فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه da wanzu وسلم allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ta ce sai aisha ta ce da manzo ka ji abin da wannan ba yahudiya ta faɗa min ta ce wai allah ya kiyaye ni daga azabar kabari ashe ane wa mutane azaba a kabarin أيوة عذاب الناس في ashe قبورهم.
ane wa mutane azaba a kabari فقال رسول الله صلى sai الله manzo عليه allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce عائزا لله to allah dai ya ذلك.
kiyaye allah dai ya kiyaye ثم ركب رسول الله صلى الله عليه sannan manzo وسلم allah sallallahu alaihi wasallam ya hau لا تجدات wata safiya مركبا hawa da ya فخسفت الشمس a sai rana ta ɓuya hasken da ya ɓuya خرج manzo Allah ya dawo daidai lokacin walaha مر رسول الله manzo صلى الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya wuce بين زهرانه الحجر tsakanin bayan rumfunan ɗakunan matansa ثم قام يصلي sannan ya tsaya yana sallah فقام الناس mutane suka tsaya bayansa فقام manzo Allah ya tsaya tsayuwa mai tsawo ثم ركع ركوعا wato wanda طويلا yake ya karanta ka surar bakara sannan ya ruku ruku ruku ثم رفع sannan ya daga kansa daga ruku'u ya sake tsayawa tsayuwa mai tsawo kamar yadda za a karanta alu imrana فهو تذكر amma bai kai tsayuwar farko ba ثم ركع sannan ركوعا ta zala طويلا ruku'u ruku'u dogo ya tsawaita ruku'u فهو دون amma dai bai kai ruku'unsa na farko ba ثم رفع zai da ya daga daga gare shi ya فسجد sujjada ثم قام sannan ya miƙe فقام قياما ya tsaya طويلا tsayuwa mai tsawo kamar yadda za a karanta suratul nisa'i فهو دون amma dai bai الأول.
kai tsayawarsa ta farko ba ثم ركع sannan ya ركوعا ruku'u طويلا ruku'u dogo فهو دون الركوع amma bai الأول.
kai kamar ruku'unsa na farko ba ثم sannan ya رفع daga kansa daga ruku'un ya yi فسجد sujjada ثم قام bayan nan kuma ya tashi فهو دون القيام amma bai kai الأول.
tsayuwarsa ta farko ba ثم ركع sannan ركوعا ya طويلا ruku'u dogo فهو دون الركوع amma bai الأول.
kai ruku'unsa na farko ba ثم رفع sannan ya daga ya فسجد yi sujjada وانصرف ya yi sallama فقال ما شاء الله أن ya يقول fada magana da Allah ya nufi zai fada ثم أمرهم أن sannan يدعوا maza Allah ya umarce القبر.
su cewa su dinga neman tsari daga azabar kabari
باب طول السجود في الكسوف babin cewa don magana ta bai hudiya an gaskata ta نعم Mm, babin cewa a tsawaita sujjada a sallar ɓuyar rana نعم حدثنا أبو نعيم wato ibn hibbana ya fi da hadisi نعم a sahihinsa daga hadisin abi huraira Allah ya kare da a gare shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da yake fassara fa inna lahu ma'ishatan muranka ita abin da ake nufi da ma'ishatu rau azabul kabari azabul kabari eh azabul kabari aka kuma bato sai da na ali yace ba mu yadda cewa ana azaba a kabari ba sai da sura alhakum takasur ta zo kuma makabir ta sauka katarik kuma ya faɗa a wato da shi da rabi'u da anas bin fassara fadin ubangiji sanu azibuhum marratayn me ake nufi da su an sanu azibuhum marratayn zani musu azaba biyu suka ce ɗaya daga cikin azabar a rayuwar duniya ɗaya azabar kuwa azabar kabari to wannan hadisin nan gaba wato a a baya wato mai buhari ya fita shi a kitabul jana'iz haka nan muslim da nasa'i sun fidda hadisin babu ɗora sujudi fi fil kusufi babu tsawaita sujada a sallar da ake dan ɓuyar rana حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو انه قال abdullahi amrin ya ce لما كسفت الشمس yayin da rana haskenta ya koya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نوديا an yi kira an shela نعم an yi salatu da cewa za a yi sallah za a taru a yi sallah ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a raka'a biyu في سجدة wato a a sujjada daya
ثم قام sannan wato a raka'a daya ruku'u sajjati na ana nufin raka'a daya a raka'a daya ruku'u biyu sun makama sannan ya miƙe daga sujjada ترك ركعتين في سجدة ya sake ruku'u ruku'u bi a sujada ɗaya a raka'a ɗaya ثم جلس sannan ya zauna ثم دلي عن sai الشمس kuma aka yayi wannan rufe wadda hasken rana ya قال abu salama ya ce وقال عائشة aisha allah ƙara da gare ta ta ce ما سجدت سجودا قط ban كان taɓa أقل yin منها.
sujada ba sujada da yake da ɗai ban taɓa yin sujada ba sujada da yake ta fi wannan tsawo
babu salatul wato kusufi jama'atan.
nan da take ba ta yi sujada ba tana nufin ba ta yi sallah ba ba ta taɓa sallah sallah doguwa ba kamar wannan sallah Mm, ya sa majazi ne mursali da ta saki sajidatu tana nufin salatu mm.
babu salatin sufi jama'a babu cewa in sallah koyar rana jami Wasalla bin Abbasin bihim fi sufati zamzama.
ablan abbas Allah ya kare da a gare su yayi sallah da jama'a wato a rumfar da take gindin a, rijiyar zanzan Wajen ma Aliyu bin Abdullahi bin Abbasin.
an ji dan ablan abbas wato a, ji a, dan ablan abbas din ɗansa wanda ya zo wato an haife shi sai da na ali ya fito abdan abbas ya ɗauko masa sai ya sa masa sunansa. Wasu kuma suka ce, a ai ran da aka haife shi, daren da aka kashe Sayyidina Ali. ne." Shi Ya sa Abdullahi Abbasin ya sa masa sunan ɗan uwansa Sayyidina Ali. Ibn Ali bin Abdullahi bin Abbasin ana yi masa laƙabi da sajjadu. Me yawan sujjada? Saboda a kullum sai ya yi sujjada dubu. Kullum sai ya yi sujjada dubu. Ba kuma ta wasa ba, ba a yi sujjadar ai maza a ɗauko ba. in da in yi sujjadar kai ka- kafin ya dago ya isa irin sallah tamu a yi a gama ba. To haka yake Allah ya azurta shi ya zama kula faul abbasiyuna jikokin sa ne Eh, kula halifofin abbasawa wanda su suka kafa bagadaza jikokin sa ne to Wasalla bin Umar.
Allah Umar ya yi sallah sallar ɓuyar rana wanda wannan hadisin shi wancan hadisin na sayyidina Ab- Abdullah ibn Abbasin a wato Shafi'i ya ruwaito shi da isnadi cikakke Na'am.
haka nan sayyidin Mansur ya ruwaito shi da isnadi cikakke shi kuma na hadisin na Abdullah ibn Umar ibn Abi Shaybah ya ruwaito shi a musannaf da isnadi cikakke
Sana Abdullahi bin Maslamata an malikin an zai bin Aslama ana da bin Yasarin ana Abdullahi bin Abbasin qal Abdullah ibn Abbasin yake ina kuma wata shamsu rana haskenta ya buya sallallahu alaihi zamanin wasallama.
manzo sallallahu alaihi wasallam Wasalla wanda Rasulullahi Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasallama.
sallah Fakama kiyaman ya sa dawila.
tsayuwa doguwa نهى من قراءة wani wani القرآن yadda za a karanta surar bakara ثم ركع ركوعا sannan ya طويلا ruku ruku dogo ثم رفع sannan ya daga فقام قياما ya sake طويلا tsayawa tsayuwa mai do- dogo tsayuwa وهو دون القيام amma ba ta الأول kai tsayuwarsa ta farko ba ثم ركع ركوعا sannan ya طويلا ruku ruku dogo وهو دون amma الركوع bai kai الأول rukunsa na farko ba ثم سجد sannan ya sujada sujada biyu sannan ya miƙe ya tsaya tsayuwa doguwa وهو دون القيام amma ba ta الأول kai tsayuwarsa ta farko ba ثم ركع sannan ya ركوعا ruku طويلا ruku'un da yake ya tsawaita shi وهو دون الركوع amma dai bai الأول kai ruku'unsa na farko ba ثم رفع sannan ya daga kai daga ruku'un قام ya قياما tsaya طويلا tsayuwa doguwa وهو دون amma ba القيام ta kai الأول tsayuwarsa ta farko ba ثم ركع sannan ya ركوعا ruku'un طويلا ruku'un dogo وهو دون amma dai الركوع bai kai الأول ruku'unsa na farko ba ثم سجد sannan ya ثم sujjada انصرف sannan ya sallama فقد تجلت الشمس alhali rana ta bayyana ta fito قال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الشمس hakika والقمر rana da wata آيتان من ayoyi biyu ne آيات daga الله ayoyin Allah لا يخصفان ba موت sa buya أحد hasken su ba buya don wani ya mutu ولا ko لحياته don wani ya rayu فإذا in رأيتم kun ga wani abu ذلك daga buyan hasken su فاذكروا abin da za الله ku yi, ku tsaya ku ambaci Allah قالوا يا suka ce رسول ya الله rasulallahi رأيناك تناولت شيئا fi في makamika مقامك mun ganka ka miƙa hannu kamar wanda zai ɗauko wani abu a tsayi wannan da kai ثم رأيناك sannan kuma sai تناولت muka ganka ka ja da baya قال صلى الله عليه wanda Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce إني رأيت الجنة an nuna min aljanna ne an kawo min aljanna ga ni ga ta وتناولت عنقودا sai ne kokarin ɗauko wata zarba daga cikin ah, aljanna ولو أصبته da na ɗauko لا أكلت da kun ji daga wannan zarbar iyaka da wanzuwar duniya
وأريت النار an nuna min wuta فلن أرى منظرا كاليوم da ba- wato ibn bada yake faɗa a shirinsa saboda ai abincin aljanna ne abincin aljanna ko baya karewa idan ko duniya ƙarariya ce Eh, ba za ta yi a ce abinda ba zai kare ba ya kare a cikinta Eh, ah, wa- wa- an nuna min wuta Mm.
amma wani malami ya ce a abin da ake nufi ai da ya ɗauko da mutane za su gani sai su ba da gaskiya imanin bi shahadat eh shi yasa sai ya zamo kenan duk yan aljanna ne kenan sai su ta ci kenan daga gare wa uritu nar an nuna min wuta فلن أرى منظرا كاليوم كالصعب ban taɓa ganin mafgana ba mai ban tsoro kamar wadda na gani a yau
ورأيت أكثر أهلها النساء na ga mafi yawan yan wuta mata ne
قالوا بما يا sabbat رسول da ta الله rasulullah me yasa aka ce mata ne mafi yawan yan wuta قال manzo Allah ya ce بكفرهن kutultun kutultun sai jawo قيل aka ce da manzo يكفرن ka بالله fito an ce da Allah قال yace يكفرن بالشرع a'a suna butulcewa abokin zama duk irin kyautatawar da aka yi musu sun ce ba a me aka yi ويكفرن suna الإحسان butulcewa kyautatawar da aka yi musu لو أحسنت إليه da za ka دارا kyautata wa ɗayan su tsawon zamani gaba ɗaya ثم رأى منك شيئا sannan ta ga abu ɗaya daga gare ka da bai mata ba قالت sai ta ce ما رأيت منك ai خيرا duk zaman da ta yi da kai ba ta taɓa ganin kirkin ka ba ba ta taɓa yi mata kirki ba
babu salati babu sallar mata tare da maza idan rana ta buya بن يوسف قال أخبرنا مالك عائشة بن عروة عن امرأة فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت آه، الله قال da gurin Allah قالت Asma ta ce أتيت na ji wajen Aisha matar da Allah sallallahu alaihi wasallam إذا خسفت الشمس yayin da rana ta canta ya buya فإذا الناس sai ga mutane a tsaye suna sallah وإذا هي sai ga قائمة Aisha ma tana tsaye tana sallah فقلت na tambaye ta me ya faru me ya faru da mutane أشارت بيدها sai إلى ta nuna السماء min da hannunta sama ba kya ganin ba rana ba haske وقالت ta ce subhanallah ba kya gani ne ba kya gani وقلت na ce da ita wannan wata aya ce sai فأشارت sai mun nuni da kanta kwarai kwarai قالت asma'u ta ce وقمت sai na tsaya ni ma na shiga cikin sahu na tsaya حتى تدلاني الكشي har su ma ya ringa nema ya rufe ni na kusa in haɗe فجعلت أصب فوق na da na رأسي zuba ruwa akan kaina فلما انصرف رسول ya الله na za صلى ka الله عليه وسلم sallama حمد ya الله gode wa Allah ya yabo gare shi ثم قال sannan ya ce ما من شيء كنت لم أره لم أره Ba wani abu في مكاني da ban هذا.
gan shi a baya ba sai ko Allah ya nuna min shi a wannan tsayuwa ta
حتى الجنة والنار har aljanna da wuta an nuna min su
ولقد أوحي إلي hakika an mun aike أنكم cewa تفتنون ku za a jarrabe ku a kaburbura مثل أو قريبا من فتنة مثل.
الدجال ku kamar ko kusa da jarraba ku da za a yi da basirun dajjal لا أدري أيتهما قالت أسماء ban sani ba in ji wa a Fadima wacce a ce Asma'u ta faɗa
يؤتى أحدكم za a zo wa ɗayan ku فيقال له a kabarinsa a ce da shi ما علمك بهذا الرجل me ya sanin ka game da wannan manzo game da manzo sallallahu alaihi wasallam فأما المؤمن amma da yake bin mu ne أو ko da المؤمن yake mai kankance ba لا أدري أي ذلك قالت أسماء a Fadima ta ce ban sani ba asbab cewa ta yi muminu ko ko muminu ta ce ويقول zai ce محمد رسول الله ai صلى الله Muhammad ne عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam جاءنا بالبينات ya zo mana da hujjoji والهدى ya zo mana da shari'a فأجبنا muka amsa masa وآمنا muka imani واتبعنا muka bi shi فيقال له a نعم ce da shi kwanta kai bacci kana nagari فقد kana علمنا cikin إنك daɗi.
كنت لموقنا lalle kan mun tabbatar kai mai sakankan cewa ne wa amma almunafiqu amma wanda yake munafiki aw almurtabu ko mai kokonto la adri ayyuhuma qala asba'u Fatima ta ce ba ta sani ba a cikin tsakanin munafiku da murtabu wanne ne asbabu ta faɗa.
fa yaqulu Shi la zai ce adri bai sani ba.
sami'tu an-nas yaquluna Wai ya ya mutane ne suna faɗan magana qultu shi ma dai ya faɗa ya rasa su ba wai dan ya yadda ba. Ah, Ba wai dan ya yadda ba. To,
babu man ahabbal qataqata fi kutufi shams Babu wanda ya so a ‘yanta bayi lokacin da rana haskenta ya ɓuya.
sanan hadith bin yahya qala hadathana zaidatu an hishami an fadimata an asma'a qalat Asma'u ta ce, لقد امر رسول النبي صلى الله عليه وسلم Hakika annabi بالعلاقة- sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ‘yanta a ‘yanta bayi idan rana ta ɓuya ya zama haka ɗin kamar wani tawassuli ne ake yi ga Allah cewa Allah ya yi. Eh, A ‘yanta bayi idan rana ta ɓuya ya zama kamar tawassuli ne. Kenan daga nan a iya cewa ma idan wata aya babba ko wani abin tsoro babba ya afko to ai a ‘yanta bayi. Ne ya zama yayewa. malamai suka ce a yanzu sai a ce kamar ba a samun bayi na zahiri amma akan samu abin da yake kamar bayi ya samu mutum wanda yake ɗa amma ya faɗa cikin wani hali na ƙaƙanikayi ya zamo duniya ta mai da shi kamar bawa ya rasa gaba ya rasa baya ko har gama ma bawa da shi Eh, a ce mutum a masalan ɗan kasuwa ne gashi Allah bai hore gida ba Ah, a wayi gari ga iyali sun taru ta yi ma a ce ga wasu ana shirin auren jari ya kare bashi ya hau kai kudin haya su taru a kan bawa don irin wannan idan aka yi masa wani abu manƙudi babba wanda za a kawar da wannan daga gabansa ya zama baya tunanin wannan ko za a kawar da mafi yawa daga ciki daga gare shi ai kamar an yanta shi yanda zai ji a zuciyarsa kamar bauta yake aka yanta shi ko har gara ma- har ya ma fi bawa farin ciki saboda bawa yana sa ran ai abincin tsaya mai gidansa zai ci da shi zai tafatar da shi amma wannan yana ta tunani ga bashi aka ga ba jari ga haya ga iyali ana cewa za a yi bikin wance bikin ya zo ba ba wani abu da aka tana akan fada mutane su kan fada hali illa iyaka a tsaya a taimaka musu don neman Allah ya yi na'am a tsaya a taimaka wa irin wannan don neman Allah ya yi wa musulmi abin da yake damun su na'am Allah ya yi mana sun kwashi da abin da ya damun su